amin ya rabu ya danganta bukatar wani da ta wani ba ɗaya ba ce Allah ya samu dashi to bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in usul sunna lil imam ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi na faddala tarjamar imam ahmad mu jinkirta ta koma hakura da ita saboda za ta iya cinye mana lokaci za ta iya cinye mana lokaci amma dai wa'annan a imma ai har rubuce-rubuce an yi a kan tarjamarsu ɗalibi kakka zama jami'i guri guda a daskari da je ka bibiyi tarjama ta al'imamu ahmad musamman musamman al'imamu ahmad cikin al'a'immatul arba'a domin shi ubangiji ya albarkace shi su ma sauran suna da albarkarsu musamman al'imamu malik shi ma duka janibin aƙida da janibin fiko da janibin hadisi duka Allah ya bashi amma al'imamu ahmad ya fi su ƙanƙame hadisi ɗari bisa ɗari ya fi su ƙanƙame hadisi inda kaga al'imamu ahmad akwai wani asali cikin mazhabar shi na amalu ahalin madina ko da an samu wani hadisi inda ya ci karo da amalu ahalin madina sai ka ga bai ɗauki wancan hadisin ba ko da ya ɗauke shi yana aiki da shi a karan kanshi ba yin fatawa da shi saboda ijtihadi ne da ya yi muna fatan ya samu lada ɗaya ma ba zancen zunubi ake ba an fahimci wannan ko kamar matsalar azumin mai sittu shawwal azumin sittu shawwal ya ce ya tadda malaman madina ba sa aiki da shi ya tadda mutanen madina ba sa aiki da shi ya ce sai kuma yana tsoron jahili ya haɗa shi da ramadana kaga shi da ke ba jahili ba ne sai mutarrif ɗalibin shi mutarrif ibn abdullah ya ruwaito cewa yana yi shi yana yin azumin sittu shawwal an gane ko saboda haka ba kamar al'imamu ahmad ba shi al'imamu ahmad kusan babu mazhabar da tafi kusa da hadithi zuwa ga mazhaba ta al'imamu ahmad dama yana cikin ahlul hadithi bal min ru'usihim wa muqaddimi yana gaba gaba cikin malaman hadisi da kaji an ce ahlul hadisi sun ce kaza to baka fidda al-Imam Ahmad da sai al-Imam al-Bukhari da sai Shu'ba da sauransu an fahimci wannan Imam Ahmad ya rasu 241 wurin da yake sananne wanda rasikhi ne kwarai a cikin sunna da fiqh da hadisi da zuhudu da tsoron Allah har ana mai take da imamu ahli sunnati wal jama'a imamu ahli sunna rahimahullahu ta'ala to wannan zamu ji riwaya ce ta Abdus ibn Malik daga al-Imam Ahmad wanda akwai riwayoyi da yawa da aka yi daga al-Imam Ahmad na wannan littafi nashi na usulus sunna ko a ce as-sunna ta al-Imam Ahmad akwai as-sunna ta Abdullah ibn al-Imam Ahmad littafi girma ta fi yawa domin da asanid din shi yake kawo maganganu shi al-Imam Ahmad duka zaka tar da babu isnadi sai dai isnadin zuwa kan shi al'imamu ahmad duka riwayoyin da ta abdus abdullahi ma ya ruwaito ta daga al'imamu ahmad al'ini rahimahullahu ta'ala sannan akwai riwaya ta ibnu abi ya'la da ta zo cikin al-tabaqat tabaqatu al-hanabila wadda take shaida akan wannan riwaya ta al'imamu ahmad insha Allah ta'ala kamar yanda الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يا أنبت أشره ديم وأصول السنة الإمام أحمد هكذا مشكلة في كيس إن شاء الله نعم نعم eh a hakaranta shi ka abubuwa
bismillahir rahmanir rahim sunan sunnah imam ahmad قال الجزء الجزء فيه رسالة عبدوس عن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية عبدوس رواية عبدوس بن مالك العباد عن الإمام عن الإمام أبي عبد الله رواية أبي جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري التونسي عنه ورواية التونسي التونسي عنه رواية أبي محمد بن حسن ابن عبد الوهاب عنه رواية عثمان بن أحمد بن السماكي عنه رواية أبي الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن هشام ابن بشران المعدل المعدل عنه رواية الشيخ أبي علي الحسن ابن أحمد بن البنا عن رواية ولده أبي عبد الله يحيى بن يحيى بن الحسن ابن أحمد بن البنا عنه وقف الحافظ ضياء ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى na'am to waɗannan rijal su ne zai kawo cikin isnadin amma nan ya ɗauko shi daga sama ne sai ya yi ƙasa maimakon daga ƙasa a yi sama amma yanzu za mu ji isnadin ainihin wato cikakke amma muna iya magana kan su kafin mu shiga cikin isnadin don mu ɗan samu sauƙi shi abdus ibn malikin al'abbar yana cikin manyan almajiran al'imamu ahmad rahimahullah alkunyar shi abu muhammad abdus ibn abdullahi bin muhammad bin malik yake asali abdus ibn abdullah ibn muhammad bin malik annai saburi suna cewa kana lahu manzilatun inda al'imami ahmad ba muhammad yana girmama shi duk da ɗalibin shi kun gane wannan mutumin nai sabur ne wato ainihin ya rasu 283 almajirin shi muhammad bin suleiman al-mankari a wilminkari al-basri at-tinisi majhulul hal majhulul hal ja'far ibn muhammad bin suleiman bin daud muhammad abu muhammad al-hasan ibn abd al-wahhab al-hasan ibn abd al-wahhab al-baghdadi da yake thiqatun dayyinun mashhurun بالدين مشهور بالدين والسنة ومشهور بالحديث والسنة أرس دليبيو تسعين دشدا عثمان بن أحمد بن السماك البغدادي الدقاق وثقه الدار قطني وغيره وقد توفي دليوك أربعين دهود علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أو بشران المعدل البغدادي وند أحد رواة الحديث والحفاظ yana da littafin al'amali za ku ji ana al'amali libni bishiran akwai al'amali na al-muhallibi da na ibnu bishiran ɗin to yana cikin ruwatu daga ainihin wato al'imam ahmad ibnu bishiran al-khatib ya wasafa shi ya rasu shekara ta 415 al-hassan ibn ahmad ibn al-banna ya littafin ar-raddu ala al-mubtadi'a an gane ko ibnul jauzi ya ambaci cewa ya rubuta sama da littafi 500 ya rubuta sama da littafi 500 to shi kuma ibnul jauzi din aka ce kusan dubu da nan kusan dubu da 500 ya rubuta ko sama da haka tattafan da ya rubuta ibnul kutubi wa abul kutubi ce a maktaba ya rasu ko a maktaba aka haife shi maman shi tana ba si ta haife shi shi wa yana ba si ya mutu ya rasu rahimahullah ta ibn al-banna ya rasu 471 tare da an samu wanda sun raunata shi a hadisi lakin tabtun fi sunna as-sunna tashfa'u lahu as-sunnatu tashfa'u lahu kamar yadda malamai suke girmama riwayar nu'aym ibn hammad wanda ka ga nu'aym shi ai a cikin mihna ya rasu a cikin mari ya rasu lokacin mihna zamanin sa imam ahmad amma ana da rauni a hadisi lakin ana riwaya daga gare shi musamman hadisai na sunna sunnar sai ta mai ceto an gane ku aina shi kuma daga dan shi abdullahi ibn yahya ibn al-hasan ibn ahmad ibn al-banna wanda ya kasance mutum ne wanda yake shi ma yana bin tafarkin sunna al-muttabi'u thiqatul baqiyatul mashayikh al-hanbali athna alayhi al-ulama ya rasu 531 to littafin nadaya al-maqdisi ne wato waqafi yayi da yayi naskin littafin sai rarraba da yake daman zuri'a su suna da kudi sai ibnu qudama ne littafin al-mughni su abdul ghani ne littafin umdatul ahkam duka wa'annan aljama'iliyun as-salahiyun wato usra ce wadda ta kasance mashhuratun bil ilmi wal fadl wat thara suna da wadata da suka zuba wadatarsu cikin yama addini hidima sun yi wakafi da yawa sun gina makarantu da masallatai da wuraren kwanan ɗalibai da yawa a ƙasar sham an gane ko to shi ma wannan wakafi ya yi shi ne biya'uddin abu abdullah muhammad bin abdulwahid al-maqdisi shi ne ya fi shahara da biya'ul maqdisi yana da littafin al-ahadith al-mukhtar yana da al-ahadith al-mukhtar shi ma al-jama'ili an haife shi 569 mutum ne kuma wanda yake ya shahara da bin sunna sahibul harith al-harith al-mukhtara wal amr bil ma'ruf wal amr bil ittiba' ya rubuta littafi al-amr bil ittiba'i sunna wa ijtinabil bid'a Umar ibn al-Hajib yayi dogon yabo da jinjina akan shi da ya rasu 643 to shi biya al-maqdisi wato shi ya nassaka wannan risala bayan kuma shi ya ruwaito ta sannan aka yada ta a cikin gari ta yaro kamar yadda ibnu abi ya'la shi ma ya ainihin wato yada ta a cikin babakatul hanabila wanda ana mukaranan nusakh din su guda biyu a cikin tahqiqi akan wannan risala ta al-Imam Ahmad duk da wannan isnadin na al-Maqdisi yana da rauni saboda jahala ta al-Minqari at-Tinisi to amma riwaya ta Ibn Abi Ya'la zata zata zama shaida akan shi da daure wannan raunin da ke cikin isnadin kamar yanda Sheikh Rabi' ya ambata wanda muka gabata tayyib zamu shiga kai sai malam بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن ابن محمد بن حمداني قال حدثنا الشيخ ابو عبد الله يحيى بن ابي الحسين بن البنا قال اخبرنا والدي قال اخبرنا والدي ابو علي بن الحسن بن احمد بن عبد الله بن البنا قال اخبرنا ابو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال قال اخبر قال اخبرنا عثمان ابن أحمد بن السماك قال قال حدثنا أبو محمد بن الحسن ابن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 ومئتين قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن قريب البصري بتلميس قال حدثني عبدوس عبدوس بن مالك بن العطار أنه قال سمعت سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومة والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تضرب بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى kun ji bayanan manya ku waɗannan duka a baya mun samu asanid na malamai akan waɗannan maganganu akwai ayoyi da hadisai burjik da yawa sun fi shurin masaki akan waɗannan dalilan waɗannan fakarat da malam yake magana akai cewa usulus sunnati indana kaga daidai da abinda al-humaydi ya ambata yace as-sunnatu indana kaga indana tana ish'arin intima'i zuwa ga sunna koda ka ce kai ahlus sunna ne ka fito ka bayyana yasa magabata yace ce as-sunnatu indana a gurin mu ba abun abun alfahari ne ba abun ba wani kaimawa gata ba kanka ne kaimawa gata to kaga ya fara da at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima kana kaga ma dinnan istighrafiya duk abinda sahabbai suke akai kan shi zaka hau duk abinda ba su kai ka sauka ka bar shi fama lam yakun hina idin dinan falan yakuna al-yawma dina jal imam malik rahimahullah da kuma koyi da su da barin bid'o'i bid'a ta aqida da bid'a ta aiki duka a barta da kuma cewa duk wata bid'a bata ce kaga babu zancen bid'atun hasana imam malik yace duk wanda ya haka ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da khiyana da barin husuma da zama da yan bid'a kun ji ko wal julusi ma'ami ma'a ashabil ahwa'i kuma yace wannan shine as-sunna kuma al-barbahari yace as-sunnatu hiya hiyal islam kuma zancen bishr ibn al-harith ne tunda yace as-sunnatu indana usulus sunnati indana baya cikin furu' ma wannan usulus sunna kaga al-masail al-aqdiyya kaga ciki sai ya kawo tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa'i yana daga cikin aqida ne ba wai ya kamata bane dolan dole ne akan ka sabar zama da dan bid'a kun fahimci wannan ko ko ka zauna da shi to a gurin mu kai dan bid'a haka sunnat take haka sunnar take mun karanta a cikin al'ibana ƙarshe ta. magabata mutum ya zauna da ɗan bidi'a ya zama ɗan bidi'a da barin gaddama da jayayya da rikici a cikin addini wannan mun sha yin tafsiri sai ga wanda yake neman bayani ko kuma dan a bayyana cewa wani fa ba kan gaskiya yake ba amma inda barura kamar yadda za a zo da shugaba a zaunar da kai a zaunar da shi amma irin wannan zama na hayaniya zama na hayaniya da taratsi ahli sunna baya shagala da wannan ka shagaltu da karantar da addini in ka ji dai yayi banna ka fito ka take kanta shi dan bid'a da amma ka ce lalle sai ka zauna da shi ka sharrafa shi kuma ka dauka ka shi wai na yara ai mun sha bayani masu zama muqabala da wani ne da duk ba a san su ba da cikin wahala ma suke da tsofaffin rigunan su amma zaman nan da suke zuwa suna yi da masu da'awar sunna sai ga yanzu suna samun yin riguna ana kai su umara su je su ta kauyanci a cikin andin su abul fasadi wannan da sauransu na'am ne bakin karuwa ko in ji malam sala yace wa sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu tufassiru alqur'ana wa hiya dalailul qur'an da sunna da alqur'ani ba wani abu bane daban-daban ita ke fassara qur'ani ita ce dalilan alqur'ani wato sunna ita ce take ƙara fashe maka bakin alqur'ani mai girma in an ce kaza a yi shi kaza kar a sai sunna ta bayyana ma hikima da ta sa ake so a yi da lokacin da ake so a yi da yanda za a yi shi ita sunna tana haskaka alqur'ani mai girma an fahimci wannan ayi yace babu kiyasi a cikin sunna babu kiyasi ma'ana cikin mas'ala ta aqida babu kiyasi amma cikin abin da ya shafi ibadat da cikin mu'amalat da cikin waye shi kanshi yana yin kiyasi al-Imam Ahmad ya yarda da shi amma kiyasi a aqida babu wannan shi a aqida wato bi ake yi wala ta wala tudrabu laha al-amsal wala tudraku bil uquli ba da hankali ake gano karkace ya za ai a ce kaza ai a cikin mas'ala ta aqida babu lima wa kaifa ko baka cewa dan me akai kaza domin shi la yusalu amma yaf'alu wa hum yusaluna a aikin ka ne zaka ce lima amma a aikin Allah kai awa baka ce mishi lima sannan baka ce wato yaya za a yi kaza a'a yaya kaza din shi yake a'a ba a tambaya akan kaifa domin wato ainihin laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir walal ahwa ba a fahimtar sunna da son zuciya soyayyar ka sai dai tabi nasi ba nasi ne zai ba abin da kake so ba la min ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi inma huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa tarkul hawa Allah ka dace da na'am أحسن الله إليكم ثم قال وهي السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها kun ji ko ai kamar yadda muka yi bayani a wato littafin albarbahari da muka yi na asharhi sun yake cewa in mutum ya bar ɗaya daga cikin usul na sunna to ba ahli sunna ba shi na muka ce wannan magana tana rusa ƙa'ida ta muwazana cikin aqida cikin aqida ba a muwazana ka ce a to ai mun haɗu da shi a cikin kaza mun haɗu da shi a cikin kaza cikin al'inkarul alani ne kadai muka saba babu kadai babu kawai a cikin bid'a babu yar bid'a duk bid'a bata ce inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina duk wanda ya bi ta bata ce na'am sallallahu alaihi ثم قال الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث به والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها سبق البيان نعم ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق malamai na yawan buga misali da wannan hadisin cikin wannan mas'ala ta at-taslim wal istislam wal inqiyad wal ins- eh, wal insiya kawai ka mika wuya ko ka gane ko baka gane ba wanda ya faɗa dai gaskiya yake kuma alheri yake nufi da abu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa amma kuma ai zama ka gane din iya abinda Allah ta'ala ya kaddara ka gane abinda hankalinka zai dauka cikin masail na gaibi wanda ko baka fahimta ba sai ka ce amanna bihi kullun min indi rabbina na'am
أحسن الله إليكم ومثل hadisin ما- as-sadiq al-masduq shine hadisin abdullah bin mas'ud ko dake cikin sahihaini hadisi na hudu cikin al-arba'un na'am da ga mas'ala ce ta gaibu aka bada labari inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi zuwa karshe cewa wani kuma zai fara aiki na yan aljanna ya tike zuwa wuta wani ya fara da aikin yan wuta ya tike zuwa aljanna a bisa abinda Allah ya kaddara shi i'malu wa kull fa kullun muyassarun lima khuliqa la Allahumma yassir lana al-husna na'am
ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن وإن وإن نبت عن الأسماء ko da sun yi nisa da da ainihin wato fahimtar jin mutane na ba na yayi nisa ko kaucewa abu ko da sun kauce ma jin ka ma'ana an aka ce hadal kalam lahu nabwatun anil anil sam wato kamar mutane ba su san jin irin magana ba su cika karbanta ba don ka ji magana in dai daga al-ma'sum ne kuma ta tabbata daga gare shi daga Allah subhanahu wata'ala ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam duk yanda kake ganin girmanta yanda kake ganin a kawai ka karbe ta kuma ka saba ma zuciyarka da yarda da irin waɗannan manya-manyan matsalolin ka yarda da su kuma a yanda suke in ba haka ba za ka halaka domin fa kai musulmi ne bi kawai kake waye zai bi ka Allah zai bi ka ko manzo sallallahu alaihi wasallam ai sai dai ka bi su ko kuma ka ce kaga ba za ka iya ba shi dama Allah ghaniyun hamid ko Eh, Allah ka tsare na'am ثم قال واستوحش منها المستمع wanda mai ji zai je dan ji is- wato aka ce istauhasha magana ta dan mai bambara kwai haka eh
وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن اتفاقه duka ahadithu sifat hadisai na a- a- gaibu mas'ala ta kwanciyar kabari sirati wani duk abin da ya tabbata kawai ka yadda da shi an gane ko duk abin da ya tabbata ka yadda da shi ka sallama ka ainihin wato miƙa wuya kamar yadda za mu ji eh, abin ga a cikin eh, aqidatul raziyayn da ya kare duka almajiran da suka ruwaito tun daga shi ibnu abi hatim har zuwa na kasan shi kowanne sai ya ce wa bihi aqulu yanda waɗancan magabatan suka ce ni ma haka nace نعم ba shikenan ba a zauna lafiya na'am أحسن الله إليكم ثم قال وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه kaga makruh a zancen magabata yakan zo da ma'anar haram kuma haka a addini yake zuwa galibi daga baya ake bambance makruhi da ma'anar abin da ya kasance a wato sabanin mustahabi amma asali makruhi fa haramun tunda Allah ta'ala cikin isra ya jero laifuffuka har da shirka ga kisan kai ga kaza kuma yace kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha to magabata kamar su al-Imam Ahmad da al-Imam Malik rahimahumullah sukan ce akrahuhu duk da su a gurin su haramun sai dai Maliku ya faɗa cewa yana dan kauce ma lafazin haramun saboda ba mai haramtawa sai Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai ce to abin da ya gano haramcin shi ta hanyar istinbabi sai ya ce makruhi amma fa ba yana nufin makruhi cewa la yu'a- la yu'aqabu fa'iluhu ba. yana nufin makruh da ma'anar karihatu shari'a shari'a ta kyamace shi wa huwa muharram na'am أحسن الله إليكم قال لا يكون صاحبه وإن, وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار na'am to kaga wannan shi ma ai ɗaya ne daga cikin usulus sunna barin wato cece kuce da koyan gaddama koyan gaddama wato yin zurfi cikin mantiki da falsafa mutum ya kiyaye su duk da wasu sun dan yi musamaha cewa in dai tunda falsafa kala biyu ce mantikin kala biyu ne to bakikirin ɗin shi wannan shi ake nufi dole ka nisance shi wanda wai zai koya maka kare kanka da dalilin hankali ba tare da nasi ba ajiye nasi a gefe wanda wannan zai bayu zuwa ga wata ranka ce hankalin naka da shi zaka hukunta nasi irin yadda dukkanin yan bid'a suka halaka ta wannan asali din shine da tasliqul aqli ala an-naql kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa cikin dar'u ta'arud al-aqli wan naql da kuma shaykhul islam al-thani wato ibnu al-qayyim rahimahullah ta'ala cikin littattafan shi da yawa na'am عليكم السلام لا بأس إن شاء الله نعم بالتوفيق
قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا ينبغي أن يقول ليس بمخلوق قال فإن كلام الله ليس ببائل منه وليس منه شيء مخلوق إياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق wannan bayani ya gabata kenan ko da mutum a yanzu yazo yace alqur'anu kalamullah sai yayi shiru dan bid'a ne sai ya ƙara da ni ghairu makhluq eh in a zamanin sahabbai ne da babu wanda ya taba cewa makhluq ne to yanzu sai ka ce alqur'anu kalamullah ko amma tun da yanzu an samu wanda suka ce makhluk ne kai ma sai ka zo ka ce kalamullah ne to in ka wani ya fahimci eh kalamun makhlukun ko tunda akwai wanda suka ce khalaqal kalama eh khalaqal kalama ala shajaratin fatakallama al kalamu fi shajarati fa sami'a jibrilu min sannan shi ma annabi Musa ya ji daga wannan kicin wai ba daga Allah kai tsaye zaka idan ka ce alƙur'anu kalamullah yanzu kana da buƙatuwa zuwa ga ka ce khairu makhluq saboda mai raddi akan waɗancan 'yan bidi'an da suke cewa makhluqun amma baka ba a kalmar shahada ma ana cewa la ilaha illallah sai a ƙara da ni wahdahu la sharika lahu saboda laqad ashraka bi ma'ahu ghayruhu ba'dul kuffar saboda haka sai ka kara da ghairu makhluq yanzu an tursa su kamar yanda al-Imam Ahmad a wasu gurare da dama yayi wannan bayanai kamar yanda al-Imam al-Ajuri mun karanta yayi waɗannan bayanai rahimahumullahu ajma'in na'am قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح وحديثها بلغت رتبة التواتر نعم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس.
وقع مسألة مشابهة يعني كانت شوى شيخ الإسلام ينادى رأي من شوى ru'yatul qalbi ne ko insha ru'yatul qalbi ne ba tawili dai ba so da wasu hadisan sun bayyana haka amma su al-imamu ahmad suna ganin a basu yanda suka yi kawai cewa ya ga ubangiji eh ya ga ubangiji to sai ya zama wannan ya fita daga cikin umumat na cewa la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar lan tarani walakin indur ila al-jabal i'lamu anna ahadan minkum lan yara rabbahu hatta yamuta daga wannan ya zama am wancan kuma nan annabi sallama daban ne muka ce dama shi annabi yana da wata khasiyya a gurin Allah subhanahu wataala in har ya tabbata annabi ya ga Allah dole mu yarda an gane ko ayyawa na'am صلى الله إليكم ثم قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم والكلام فيه بدع ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة
wanda yake kafiri za a auna ɗaura shi a mizani don Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna wa mutane sharrin kafirci a zo da katotan mutum amma ba zai kai girman fuffuken sauro ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma asali shi arne ba abun a auna aikin shi ba yace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna na'am وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به za auna ayyukan su a karan kansu ta kamar hadisin kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim na'am والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته duk wanda ya inkarin haka kau da kai daga gare shi a mai da shi banzan bazara kan ma a tattauna da shi sai in ta kama ya kuma da su al'imamu ahmar sun tattauna da su ibn abi du'ar sun da shugaba ya sa su na'am
أحسن الله إليكم قال وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه تقويمان والإيمان به والتصديق به na'am
والإيمان بالحوض وأن لرس- وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرض- ع- عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه وهو أيضا أحاديث بلغت رتبة رتبة التواتر نعم والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان وال- وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربك الإيمان هنا نفهم آه، ومن ومن نبيه نعم ومن ربه ومن نبيه نعم.
za a tambaye su cikin kabarinsu na'am نعم ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به kaga والإيمان kuma munkar da nakir hadisi cikin sunan sun tabbata za su zo mutane a mala'iku ne biyu aswadani azraqa na'am أحسن الله إليكم قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به daga nan ya raba shafa'ar da da ya ce wal imanu bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin al'uzma نعم sannan sai ya ce wa bi qaumin daga wata shafa'ati wawun ta'abatu yana shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati نعم na'am أحسن الله إليكم قال والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كاهن والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن وهي ايضا مutawatira na'am وأن عيسى وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب لد babu lud makan nahiyat ash-sham na'am قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل الإي- أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا kun ji salaf wanda suke fitar da hujja cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa idza kana sayyi'ul khuluqi fa huwa naqsul iman fa kama annahu yazidu dhalika annahu yanqus نعم fama min shay'in yaz- za'idun illa wa qad yanqusu نعم bisababin ma min al asbab na'am أحسن الله إليكم قال ومن ترك الصلاة فقد كفر kun gani ko ba wani rabawa da mutum ya bar sallah ya zama arni Mm, na'am وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة Mm, ومن haka aka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah bin mushaddad ko tabi'i yace kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun illa salat sallah ce kadai suke ganin daga cikin ayyuka in mutun ya bar su ya barta ya kafirta galibi abubuwan da ke kafirtar da mutum wato shine faɗin wani abu ko aikata wani abu ko ƙudurce wani abu amma ƙin yin wani aiki ku fahimta ƙin yin wani aiki baya kafirta mutum sai dai sallah baya azumi fasiki ne baya fidda zakka fasiki ne kun gane ku نعم.
baya zuwa jihadi fasiki ne amma bai zama kafiri ba bai zama kafiri ba amma daga sanda ya bar sallah faqat wala hazza fil islam liman taraka as-salata inja al-imam sayyidina umar Ki babu rabo a musulunci ga wanda ya bar sallah ya faɗi haka ne lokacin da hanjin shi na wajaba wa Allah an soke shi can ga raina nema ya halin shi sai suka tuna mai sallah ba a yi ta ba bai karasa sallan nan ba ya taso ba sai ce na'am wala hazza fil islam liman taraka as-salah haka yayi sallar jini na zuba daga jikin shi Ta. na'am أحسن الله إليكم قال من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتلها mm.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لم يختلفوا في ذلك kaga akan tsaya kan Uthman so da riwayoyi na su Ibn Umar amma daga baya ijma'in sahabbai ya kullu akan cewa daga Uthman din sai sayyidina Ali radiyallahu anhum ajma'in haka al-Imam Shafi'i ya ruwaito a cikin al-Umm da kuma littafin Musnad na'am
ثم بعد قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب daga dai shine na hudu na'am وطلحة والزبير وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم رضي الله عنهم يصلح للخلافة وكلهم إمام Allahu akbar ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد رب- ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسوت Mm.
ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة السابقة أولا فأولا Mm.
ثم أف- ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه كل من سلمه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما سلمه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة يعني مع الإيمان نعم Mm. نعم فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يراه ولو لق- ولو لقوا ولو لقوا الله بجميع الأعمال mutum duk yawan aikin shi ba zai taba kai darajar sahabin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana mumini da lahaza ba. ita wannan suhubar ibada ce mai girman gaske eh Allahu akbar kuma zalika fadlullah yu'tihi man yasha ka musu hasada kanka eh na'am أحسن الله إليكم قال هؤلاء الذين سحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير kaga tabi'ai ma cikin tabi'ai duk girman mutum to sahabi ya fi shi daraja shi yasa ya zaga su tabi'ai suna da buƙatar tazkiya ko a wanke su da cewa thiqatun thabtun abidun kaza kaza amma su sahabai duk sun wuce nan. da an ce lahu suhba an gama kafathu suhbatuhu sharafan lah na'am
أحسن الله إليكم قال والسمع والطاعة للإمام وال- وأمير المؤمنين Mm.
البت- البتة والفاجر sun ji ko albarri wal fajir ba dole sai ai ba mala'ika zai zama dama shugaban naka ba dan adam ne kuma kullu bani adam khata kai da kake ganin yayi laifi kai ma kana yin laifin koda ya fi ka laifin koda kai sallau ne kuma yawan sallah da azumin ka ya kai inda ya kai aka daura ma fajiri fasiki ya zama shugaba akan ka dole ka mai biyayya kaga wannan duk littattafan nan da muka karanta wannan na nawa ne na biyar ko tun daga shari'a al'ibana usulun sunna ibn abi zamani ko sharhus sunna waga na shida kenan ga na humaidi gawa duka suna magana kan biyayya ga shugaba na'am kuma koya yake koya yake shugaba tayyib
ثم قال ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسر حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين Mm. wa man alaihim wa man aliyahum bisayf wanda ya ya musu karfa karfa da takobi أولا.
ya musu tawaye hatta sara khalifatan ko da juyin mulki yayi kenan eh mm, mutum ya kudeta ya kwaci mulki shikenan kafin yayi dai bai kyauta ba haramun ne yin juyin mulki amma tunda yayi juyin mulki yanzu sai ku ja baki ku shiru sai biyayya sai biyayya da fatan Allah ya bashi dacewa na'am
ثم قال والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يدرك na'am وقسمة البيع وإقامة الحدود إلى إلى الأئمة ماض ليس مم.
لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم kaga kamatul hudud barawa ya ma sata baka yanke mai hannu idan ka kai shi gurin shugaba in ya yanke mai hannun to wa illa kai shi kenan baka da tacewa aka bar mutane su dau doka a hannu fauda za ta yi yawa na'am أحسن الله إليكم ثم قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه barran kana aw fajira ka bada zakkaka ko da shugaban ya cinye kai ka fita sai dai in ya bada dama ya ce wanda yake so ya kawo kwamitin an san zakka wanda yake so ya ba matalaka wanda ke kusa da shi to na al-imamu malik ya ce in ka san yana da adalci sai ka kai mishi in bai da adalci sai ka raba Mm. an yi inkari ba ita patent da ake ba da shi sai ka ba da kawai shi yanzu koma ba su ce bai tilmali ba koma a halin yaya ne suka ce a bada kawai a bada sau da ya ce wa in daraba ka wa aka na malaka kamar ya ko shi yanzu ya kamata ba namu bane male yawwa shine nake nufi ne ha yanzu dai ana layin na male ya kamata nan a bashi inda a babun shawara wani in ya zama shugaba abin da ya kamata to wannan daban to ba sha Allah an gayi ba a zuwa cikin mutane a gari in ji zai ko na'am أحسن الله إليكم ثم قال وصلاة الجمعة خلفه وخلف من والله جائزة باقية تامة ركعتين من عادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا فرهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين ويدين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك albar buhari ya ce sai dai in jahami ne ko ka tabbatar wannan shugaban ba jahami ne kaga shi yana da kafirci tare da shi to saka je ka bi shi sallah in ka dawo sai ka saki amma in dai ko da dan bid'a ne bid'a shi bata kafirtar da shi ba za ka bi shi sallah in shugaba ne kuma ba za ka sake ba amma in ba shugaba bane dama me ya kai ka bin dan bid'a sallah na'am sallallahu alaihi qala wa man wa man kharaja ala ala ala imam min a'immat almuslimin wa qad kana an-nas istama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kana بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عسى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة الجاهلية جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على خير السنة والطريق كما خروج أكوين تكوبي أكوين هرشي نعم وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبه ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في في مقامه ذلك وينوي بجهده ai ya kula ahada eh shi mutun yazo kwatar dukiyarka a lokacin da yake so ya kwaci dukiyarka eh an ya kutula ahadan Allah ya kutula Allah ya kutula ahada aiwa lokacin da aka zo kwatar dukiyanka kana fafutukar kare dukiyarka ne ba fafutukar kashe shi ba fafutukar kare ranka ba fafutukar kashe shi ba fafutukar kare iyalinka ba fafutukar kashe shi ba to gurin mujahada tana iya yiwuwa ya kashe ka kai shahada insha Allah ko ka kashe shi ka kashe banza insha Allah amma kar ya zama kai tseren shi kake nema kace ka sai bindiga irin wannan mai take da suna turki turki ko ɗan mecece suke ta kawai duk wanda ya shigo ma gida ka lafi kawai ka nemo kanshi ka barar ka kashe musulmi ka kashe musulmi eh arabe shi ko da a kafa ne misali karbe shi a kafa amma an barin wuta kuke yi yana cillowa kana cillowa cikin duhu sai ka samu goshin shi ka bugi to ka huwa fi nar inji annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai wannan shi ta'ayin baraka ce kafiri bane ko dan wuta ne amma dai ya mutu mutuwa yan wuta in kuma ya barar da kai kai shahada insha Allah eh eh mm eh duse eh su duka hukuncin ɗaya wanda ya zo neman dukiyarka in yana da makami za ka kara kanka da gwargwadon a wato ainihin yadda hali ya bada amma kar ya zo maka da ainihin wato bulala kai ka ɗauko bindiga sai dai babu tsoratarwa ko ka harba sama ya rufe akwai abin da daga gani an san ran shi kane sai dai wanda ya zamanto a shi neman ranka yake wurin kare kankan kuma bayan da za ka yi sai ka nemi ran shi to wannan sai kai sai ka kashe shi a fara'aita in qatalani yace fa anta shahid fara'aita in qataltu yace fa huwa finna amma daga zuwa ba ni dukiyarka baka daukowa ka bashi mutum yazo yace zai ansa dukiyarka annabi yace mai la tu'tihi malaka karka ba shi dukiya a fara'aita in katala ne ya ce katilu in ya kashe ne ya ce ka yi shahada in na kashe shi ya ce fahofin na shi ne wanda ka kashe banza to amma ba za ka yi fafutukar kashe shi ba dai fafutukar kare ranka ko dukiyarka ko mutuncin iyalinka man kutila duna malihi fa huwa shahid man kutila duna ahlihi fa huwa shahid man kutila duna irdihi fa huwa fa huwa shahid an gane wannan ko idan ya kwata ya gudu ba ka shi kuma in ya kwata ya tsere ba za ka tafi neman shi ba ake nufi amma bi in na iya gurin ne ka gane ya ɗaukan ma moto ya gudu ka ɗan kama wani moton ka bi shi sai ka samu dukiyarka ka an so sai mai je ka Allah ya shirye ka ba za ka yanke mai hannu ba sai mai je ka Allah ya shirye ka ko kuma da kai hukuma mafi kusa sai ka miƙa shi amma dai moton kana hannunka ya sa ka manaka takardu don kar aje kai ma ka shiga a shiga wani dogon binciken ko? amma mutumin da ya zo ya yi ɓanna cikin gari ba 'yan gari ba su haɗa makamai su ce bari mu bi shi a sai shugaba in gwamnati ce ta ce muna neman matasa 'yan sa kai inda ake najeriya misali su zo su shiga su bi 'yan kidnapping ɗin nan to wannan an ba ku 'yanci an ba ku dama wakilul wakili kal wakili amma an ba hukuma ce ta ba da dama ba ba ku cewa da kanku bari ku budan ta'adda domin ɗaukar doka a hannu an gane wannan na ahsanallahu ilaykum qala fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakati fa af'ala Allahu al-maqtul fa in qutila hadha fi tilka al-hali wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajawtu lahu ash-shahadata kama ja'a fil hadith fil ahadith kaga nan sai yace rajawtu lahu ash-shahada duk da hadisi ya ce fa'anta shahidu amma a sunna ba a cewa wane ya yi shahada al-bukhari ya kulla babi halli yuqalu fulanu shahid akan cewa na yayi shahada sai ya kawo hadisin mutumin nan jarumi a filin yaki duk wani arne da ya bi sai ya gani sai ya bi shi ya kashe duk wata yar tawaga sai ya bi ta ya tarwaza an dan dawo ana hutawa sabai suka ce ba wanda ya samu ladar da wani ya samu cikin mu annabi ya ce dan wutan mutumin madina cikin sahabai sai ya yi mamaki ya ce bari dai in ga fikon Allah duk inda wannan mutumin ya bi sai yake bin shi sai tadda shi tsakanin mutum bakwai ya ji musu ciwo su ma sun ji mai ciwo shi ya kosa a ce ya yi shahada kun gani ga ciwon ya bai mutu ba da aka ya kwantar da takobin shi ya fada kanta ya goga a kirjin shi ya kashe kanshi sannan sabon ya rubo ya ce na tabbatar kai manzan Allah ne ya rasu Allah ya ce me ya faru salasa ya ce kaji kaji abin da ya ce shi to akwai wanda yake aiki irin na yan aljanna dan a ganin mutane fi ma ya budulin nas amma shi a zuciyar shi ba dan Allah yake yi riya ce yake to daka baka san abin da ke zuciya ba koda an kashe mutum a filin daga a tsakiyar fafatawa ba za ka ce wani yayi shahada ba sai dai a ce muna mai fatan shahada domin cewa yayi shahada kana cewa dan aljanna ne ko amma a aqida ta ahlus sunna la nashhadu li ahadin minal mu'minina bi jannatin wala bina ba wanda zamu ce wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne sai wanda dalili ya tabbatar kamar sahabbai yan aljanna ne shari'a ta tabbatar zamu gai an gane wannan wannan shi na'am أحسن الله إليكم قال وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن سرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من والله الله فيحكم فيه ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة أو نار ولا نار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف عليه ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله ومن لقي الله akwai idan ka gyara in kurakuran ku inda ya ce wala yujizu a ƙasa ya kawo yujizu inda shi ne asali shi ne kai daidai duk da asalin yujizu ne to daga nusakhin aka samu kuskuren aka can da ya ce alaihi ko sai ya sa bawo ko ya ƙarin ɗigo guda wani khafu alaihi wanda ya mutu yana muna aiki muna jiya mai tsoro ونرجو للصالح ونخاف عليه wanda yake mutumin kirki muna mai fatan samun aljanna kuma muna jiya mai tsoron azabar Allah in dai ya mutu musulmi ko da yana kan kyakkyawan aiki ta yiwu ya shiga aljanna ta yiwu ya shiga wuta ba mu san me zai faru ba da bai ce wallahi la adari wa ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma za ya fa'alu bi dai sun ce kafin saukar yaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbika ko amma mun san yanda za a yi da annabi ko yana can cikin karshen kololuwar aljanna muna fatan mu yi makwabtaka da shi mu yi makwabtaka da shi a aljanna insha Allah ta'ala amma ya bada shawara ko sa'inni ala nafsika bi kasrati sujud kasrati yawan yawan yima annabi salati da yawan sallan nafila da yawan aikin alheri wannan sai ya ma shafa'a a samu kusanci da annabi sallallahu amma ba dan aikin ka ba amin ya rabbal alamin na'am ahsanallahu ilaykum qala wa man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu bihi an-nar ta'iban ghayra musir ghayra musir alayhi fa inna Allah yatubu alayhi wa yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at wa man laqiyahu wa qad uqima alayhi hadd dhalika al-amri بالدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصيرا غير غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ko da ya mutu gidan giya ko gidan karuwai ko gidan caca ba mu cewa dan wuta ne yana karkashin mashi'a ta ubangiji na'am
أحسن الله إليكم قال ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له wanda ya mutu yana kafiri Allah zai azabtar da shi ba zai gafarta mashi duk da yana da in ya ce zai kai shi aljanna ba wanda ya isa ya hana amma haka ya tsara eh haka ya tsara wanda ya mutu arne babu gafara kuma arne ba dole sai ba yahude ko kirista ba ita shi kafirci sifa ne ba suna ba an gane ku yahudu sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu a inda suna ke aiki a hibbaullah ya bara su shiga wuta ba da haka duk wanda ya mutu yana kafiri to wannan babu gafarar Allah tattara da shi a'adana Allah wa iyyakum min al-kufur na'am qala war-rajulu haqqun 'ala man zana wa qad uhsina idha ihtarafa aw qamat 'alayhi bayyina hanya bi hanya biyu dama ake gane zinar namiji shine i'tiraf kudatu suna cewa al'itirafu sayyidul adilla da mutum ya ce na yi inda yana cikin hayyacin shi to ba wani bukatar dalili ko shaida hanya ta biyu shi ne albayyana albayyana su ne a shuhud shaidu akan samu shuhudun ma'al yamin amma tabbatar da zina ita fa dole sai an samu shaidu hudun maza mace ba ta shaida cikin hudud cikin hudud cikin abin da ya shafi abin da za a yi haddi na kisa ko na bulala ko na yanke hannu ko na rajinmu ko na kaza mace ba ta yin shaida kun gane ko amma mace tana shaida cikin abin da ya shafi ainihin al'uqud kulla wani kasuwanci ko wani abu makamancin haka amma a cikin hudud ijma'i ne na malamai mace ba ta yin shaida shaidun nan guda hudu in sun tabbatar ya tabbatar da kanshi shikenan mace kuma wa'annan hanyoyin biyu da kuma na uku ita mace abu uku ke tabbatar mata da zina shine i'tiraf ko iqrar da kuma albayyana da kuma alhabl da tayi ciki ai ba aranda ta sha ba shi namiji dai da baya ciki baya daukan ciki to shi biyu ne ko ya tabbatar ko a kama shi ta ko mace ko ta tabbatar ko a kama ta ko a ganta da juna biyu to eh sai dai in ya tabbata kuma cewa fyaɗe aka yi mata misali cikin ruwa alaikun zama ga matsala ba'adain ba'adain na'am أحسن الله إليكم قال وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأمة وقد رجمت الأئمة الراشدون kamar yadda sayyidina Umar ya ambata na
قال ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأب- أو أبغضه بحدثه كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليه عليهم جميعا ويكون ويكون قلبه لهم سليما ko kun lura malaman nan zancen sahabbai zai wuya su yi shi guri ɗaya su yi shiru sai sun yi kamar an gama kuma sai sun ƙara da saboda son sahabban da girmama su da mahimmancin son su a cikin igiyar musuluncinka Allah ka kashe mu akan son son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da koyi da su na'am أحسنه الله إليكم قال والنفاق هو الكفر Mm.
أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلاني- في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم kaga yana nufin annifaqul akbar al-i'tiqadi na'am قال وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق Mm.
هذا على التغليظ نروي نرويها كما جاءت ولا نفسرها Mm. abu sai ce gallazawa ne kamar yadda ake cewa isnatani fin nasi huma bihim kufr da kuma fadin shi sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr an gane ko da kuma fadin shi takfurnal ashira eh abin gari ya ya ce al-kufr suka ce wani kufur ya ce takfurnal ashir to itlaqin lafazin kufur yana iya daukan ma'anar al-kufr duna kufr kamar yadda an-nifaq hunaka nifaqun duna nifaq نعم kamar yadda alfisk hunaka fiskun duna fisk shi ma fisko yana zuwa da ma'anar kafirci fa fasaka an amri rabbi shedan kaga kafirci yayi amma akwai fasikancin da bai kai wannan kuma sibabul muslimi fusuq hada al fusuq laysa kufra wakan nan munafici na'am أحسن الله إليكم Mm.
قال وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم ر- رقاب بعض kaga dan sashin su ya kashe sashi ko ya sari sashi ba su kafirta da wannan ba tunda annabi sallallahu Allah ta'ala ya bayyana wasu sun yi fada da juna kuma ya kira su mu'minai qa'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wanda ya kisan kai shi ma ya kira shi mu'min faman ufiya lahu min akhihi shay'un daga al-ukhuwa islamiyya imaniya to cewa la tarji'u ba'dhi kuffaran takhlifi ba kamar yadda mun ji bayanin ibn abi zamani akan wannan mas'ala kamar da cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min shin me ake nufi an kore mai imani gaba daya ba shi da imani koko ana nufin kausasawa koko ana nufin a daidai wannan lokaci imanin ya bar jikin shi wani abu makamancin haka na'am
وم- آه، قال ومثل إذا التقى ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهم ف- بسيفيه- bisayfayhima بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار Mm, suna aikin yan wuta kowanne daga cikinsu zai iya shiga wuta amma ba tabbatar da cewa su yan wuta ake yi ba. na'am ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر نعم
قال ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باع به- بها أحدهما أمم.
ومثل الكفر كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق أمم. mutum ya- ya ya- ya kubuta daga dangantakar shi yanzu sai ga wani baya so ya jingina kanshi zuwa ga mahaifin shi sau da kila mahaifin bai da kuɗi sai ya sami wani kanin wan makocin ammun shi sai ya jingina sunan shi zuwa zuwa gare shi ko sirikin shi in yana da kuɗi to kaga wannan kafircin ba ana nufin ya kafirce ma Allah ba ya kafirce ma ni'imar Allah wani fa bai ma san uban shi ba sai ka san mahaifin naka kuma dan bai da kodala annabi Ibrahim mahaifin shi ba arne bane amma kuma Allah ya kira shi baban shi idh qala ibrahimu li abihi azara hmm? duk yanda babanka yake babanka ne ku fahimta ku na'am
أحسن الله إليكم قال ونحو هذه الأحاديث مما مما قد مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا لا نردها إلا بأحق منها to kun ga wannan maganganu na al-Imam Ahmad kan abin da ya shafi a hadithul wa'id wasu sukan dauko iya magana ta farko da yace wala mufassiruha sai su ce kawai a hadithul wa'id ba a fassara su dan haka haka za a bar su haka warij fa suna hujja da wannan maganar yan boko haram sai al-Imam Ahmad ya ce ba a fassara su tunda ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun tunda ya ce ainihin wato kufurin man tabarra'a minan nasabi wa in daqqa aw kama qala sallallahu alaihi wasallam to kawai ya zama arni inda Imam Ahmad ya ce ka a fassara in an ba in ba a fassara ba a bar shi a haka to ai sai ya karasa a littafin shi la narudduha illa bi ahqqa minha ana iya fassara nassi da nassi an hana ka fassara da ra'ayinka kun gane ku kace a gani na kai awa wani gani gare ka addini ai baka da wani ido sai na shari'a idan nan naka kwalakwala da kake gani don ka ga hanya Allah ya maka amma ganin shari'a daga zuci ne shi yasa da mai makaho da wanda baya da mai ido ba su da bambanci a gurin Allah subhanahu wata'ala sai da takawa kun fahimci wannan ko daga abinda shari'a ta gano maka shine zaka yi baka cewa a gani na cewa ka a fassara su ana nufin kar a fassara su da ra'ayi a fassara su da nassi dama nassi na fassara ne nasi kuma wannan tafsiri ne sunni salafi nabawi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi haka da aya ta sauka alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum wa hum mutadun sahabbai ransu ya hankalin su ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysal amru kama tadhunnuna ba irin zalincin da kuke tsammani ɗayan ku ya zalunci kan shi bai ce ba ku karanta alqur'ani bane alam tasma'u lil rajuli salih wa lil abdi salih ina nufin lukmanul hakim da ya ce maɗan shi ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim aga fassara alqur'ana bil qur'an fassara an-nass bin nass ana samun nass fassara an-nass kun gane ko na'am
ahsanu Allahu ilaykum thumma qala wal jannatu wan naru makhluqatan qad قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت ورأيت الكوثر a wani hadisin ne daban ya ce ra'ayat al-kawthar ne na cikin dogon hadisi cikin sahihai amma can cewa ya shiga aljanna ai mun karanta isar Umar ko aka ce mai yace wannan gidan fa aka ce na wani matashi ne cikin Qurayshawa ne ce ni ma matashi sai aka ce na Umar ibn al-Khattab an ga ce ya so ya shiga ciki ma ya ce sai ya hango wata mata cikin hurul ainin sai dona umar tana alwala sai sai ya tuna kishin umar sai bai shiga kan umar ya ce a alaika a haru ya rasulallah sai na umar ya kuka ya hawa ka isu sai dona umar sun more allah ya samu adanshinsu saboda san su da biyayya da su ko amma ba za mu iya aiki irin nasu ba wala raban kauye kun san ya ce mawa annabi sallallahu alaihi wasallam الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم mutun ne na son mutane amma aikin da suke fa gaskiya ba zai iya ba wata hadisi yace yace inni uhibbuka wala astati'u amalaka kama ka ina son ka ya rasulullah amma bazan iya irin aikin da kake ba gaskiya ni ke in sallah kafata tana kumbura bazan iya amma dai ina son ka annabi yace almar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن, ألار أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة الله كشري الدم نعم
قال وقوله اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا النساء آه الفقراء نعم. وقوله اطلعت في النار فرأيت كذا وكذا aktar ahliha nisa akwai ruwayoyin da suka bayyana har ya ga matan nan da aka daure ta da gashinta akwai ruwayoyin da suka bayyana ya ga wanda suke kartar fuskar su da farata masu gulma ya ga wasu tsirara cikin wata tanda ana babbaka su da wuta mazinata ya ga wata an daure ta da gashinta ya ga wani an tsaga mushi ainihin wato bakin shi ya ga wani ana tarwatsa kan shi da dutse an fahimta ko ya ga wani cikin wani tabo na jini da teku na jini da kazanta mai cin riba ke duka wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu eh kuma ya kazatan ya kazata kenan aljanna akwai ta wuta akwai ta ba su karewa kuma aljanna ba ta karewa da muminan da ke cikin ta wuta ba ta karewa da kafiran da ke cikin ta sai dai muminin da ya karambani a duniya za a dan sa shi a wuta a gasa shi in Allah ta'ala bai yafe mai ba daga baya a kai shi aljanna amma ita wuta ba makomar mumini ba ce makomar arni wanda aljanna ita ce makomar mumini dai muna fatan aljannan nan ɗiba kwari ba eh dama malin nasir ko eh Allah shi fa'alun lima yuri kuma shi rahama shi yalwa gare ta ka san da gwargwadon wato raja'inka da gwargwadon samun falalaka gurin Allah ana inda zanni abdi ni dai kam ina kyautata zaton dan aljanna insha Allah kowa ya dinga yi wannan zaton kyakkyawa amma kuma ya aiki tunda an ce ala inna sil'atallahi ghaliya tana da tsada sai ka yi aiki na kwarai amma aikin shi kaɗai fa ba zai kai ka ba sai da rahamar ubangiji Allah ka rahamshe mu na'am sallallahu alaikum ثم قال فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه من ذنب أذنب صغيرا كان أو آه كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى آخر رسالة والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
kun ji maganganun kamar dukkan littattafan duk ɗaya ne ita gaskiya ɗaya ce ma wannan shi ne ƙarshen littafin usulun sunna na al'imam ahmad rahmatullahi ta'ala alai kai tsaye za mu shiga insha Allah